والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد بن عبد الله المجتبى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يولا رباع تقوس قوتا جمادى الأولى shekara ta 1445 hijiriya wanda ya dace da 22 ga watan goma a sha ɗaya shekara ta 2023 a lissafin turawa muna darasi na 22 a cikin wannan littafi na zadul mustaqni wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon ƙaya kano kamar yadda aka sani wani littafi ne da ke magana akan ibada ta musulmi yaya zai ya aikata ta a aikace ya kuma yi ta daidai yau insha Allah gaba ɗaya karatunmu zai ƙare ne akan taimama da yadda ake yin ta da hukunce-hukuncenta ita a taimama malanci babu tayammum وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة وأدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو ثمن يؤجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم ومن وجد ماء يكفي بعض ظهوره تيمم بعد استعماله ومن جرها تيمم له وغسل الباقي ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد ويجب التيمم بتراب طهور له غبار وفروضه مسح وجهه وبدنه إلى كوعيه وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره فإن نوى أحدهما لم يجزئه لم لم يجزئه عن الآخر وإن نوى نفلا أو أطلق لم يسل به فرضا وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافلا ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه wannan shine abin da malai ya kawo mana akan wato wannan ibada mai suna at-tayammum ita taimama ta samu asali ne daga faɗin Allah a cikin suratul ma'ida a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum marda aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء كو أو تقرأ لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه abin da ake nufi idan kuna cikin rashin lafiya wannan dalilin yin cemama kenan sai Allah ya fara ambaton rashin lafiya wanda ba shi da lafiya haka kenan ana iya yin taimama ko da ruwa ko ma akwai ruwa za ka iya yin taimama idan baka da lafiya kenan ba wai kullum ita taimama sai in ba ruwa ne ake yin ta ba a akwai ruwa na wanka na sha na komai amma akwai larura wadda za mu yi bayani insha Allah to ana iya yin taimama au ala safarin dalili na biyu ko kuna kan tafiya idan mutum yana kan tafiya kaga zai iya yiwa ya rasa ruwan alwala ko ɗayan ku ya zo daga bayan gida bai da ruwan da zai yi tsarki ballantana ya alwala ya yi taimama au lamastumun nisa'a ko lamastumun nisa'a ko kuka kusanci mata jima'i mutum ya samu janaba ba ruwa ya yi taimama falam tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fatayammamu sa'idan tayyiban Allah ya ce to ku yi taimama da ƙasa mai tsarki ga yadda ake yin ta famsahu bi wujuhikum ku shafi fuskokinku da wannan tokar da wannan ƙurar da wannan ƙasa ƙasar wa aidikum minhu da kuma hannayenku guda biyu wannan shine taimama da dalilin yin taimama duk a cikin aya ɗaya ita abin da ake nufi da attayammum a luga shine alqasdu abin da ake nufi da alqasdu shine nufi yanzu zan iya cewa tayammamtul baita wannan a luga kenan literal meaning tayammamtul baita ina nufin qasadtul baita nayi nufin gida tayammamtu almasjida قصدت الذهاب إلى المسجد كنا التيمم لغة أنا نفهم القصد نفاتر أبو الشريعة كما طهارة ترابية تتعلق بأعضاء مخصوصة بأفعال مخصوصة تستعمل عند عدم الماء أو عند العجز عن استعماله wani tsarki ne amma na ƙasa shine ɗahara turabiya shine taimama wanda yake da alaƙa da wasu gabbai keɓantattu iya fuska da hannu ne kawai ake taimama banda kunne banda shafar kai banda ƙafa ta ta'allaku bi a'dha'in maksusa sannan bi af'alin maksusa yanayin yin taimaman ba irin yanda ake alwala ake taimama ba wanda aikace za mu zo mu yi sannan tustamalu inda adamil ma ana amfani da taimama a shari'a in ba a samu ruwa ba in mutum ya rasa ruwan alwala au inda al'ajizi an istimalihi ko kuma ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba malamai suka ce dole ne imani da yadda da taimama dole ne aƙida ne me yasa ƙur'ani ne ya ce ai kuma wani abun mamaki duk duniya duk duniya ba al'ummar da aka halatta mata taimama sai al'umma annabi Muhammad shi yasa kana at-tayammum min khasa'is hadhihi al-umma al-muhammadiyya taimama yana cikin abubuwa da Allah yake banci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba wanda yake taimama in ba mu ba hadisai masu tarin yawa sun zo akan halaccin yin taimama da bayanin shar'antuwarta irin riwayar Imam Abu Zir Al-Ghifari Jundub bin Junada rahimahullah wa radiyallahu anhu manzo Allah ce inna sa'ida at-tayyib wudu al-muslim wudu al-muslim kasa mai tsarki ma abun alwalan musulmi ne kasa mai tsarki kamar ruwan alwalan musulmi ne in ba bai samu ruwa ba yace wa illam yajidil ma'a ashrar sinin ko da bai samu ruwa ba shekara goma in za a yi tarasa ruwa shekara goma ha to ba laifi idan mutum ya yi taimama idan ya samu ruwa kuma fa'iza waje dalma falyattaƙilla waliyumissahu bashirata ya ji tsoron Allah ya shafi ainihin wato fuskarsa da wannan da wannan ruwa in ya samu to bari mu ji abin da mai littafin ya faɗa kafin mu zo cikin maganganun malamai da sharhi akan farallan taimama sunnoninta musabbanta yaushe ake yi me yake karya taimama da sauransu ku duba littafin kuma da yace wa huwa badalu taharatil ma'i kawai very short and precise a takaice kawai ma'anar wato manufar taimama canjin tsarki ne na ruwa kawai canjin alwala da ake amfani da ruwa idan amfani da ruwa ya gagara da ɗaya daga cikin dalilai da na yi bayani shikenan sai a luju'i zuwa taimama in kun lura mai littafin bayan ya gama mana magana akan hadasi karami da babba da kuma ya gaya mana yadda ake amfani da ruwa da alwala mun yi bayani alwala aikace to sai kuma ya zo mana magana akan amfani da turbaya shine ƙasa kamar yadda Allah ya sauƙaƙa wannan al'umma sauran al'ummomi ba a sauƙaƙa musu ba saboda shiriyar ko shari'a ta sha bamban da ta na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa badalu taharatil ma idan ba a samu ruwa ba to shine makwafin shine badal makwafin tsarki na ruwa idan kuma mutum ya samu ruwa shikenan babu magana taimama inda ikon amfani da ruwan idan kuma ba lafiya ko da ruwan to shikenan ba za a yi amfani da shi ba Allah ya bamu ko ya halatta mana a cikin alkur'ani kamar yadda ne bayani a wata ayar a cikin suratul nisa wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban wamsahu bi wujuhikum wa aydikum manzo Allah ya ce utitu khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yu'tahunna nabiyyun qabli ba a taba ba wani annabi ba kafin ni waɗannan abubuwan guda biyar ku rubuta ku ajiye duk abin da annabi ya ambata a cikin wannan abubuwa guda biyar to ba wani annabi da Allah ya bashi wannan in ba almanzan Allah ba wannan shine dalilin cewa ita ce mama yana tana cin khususiyar wannan al'umma na farko nusirtu birru'bi masirata shaharin an taimaka min da firgitarwa da tsoratar da kafiri tsakanin ni da shi tafiyar wata guda kafin a riske shi duk zai gigice ya firgice in ya ji labarin ina tafe malam ka ji izzatul islam wannan bakafaran da kuke gani su din ne dai kwarjinin annabi sallallahu alaihi wa sallama da ganin girmansa da tsoron me zai faru da ya ba da labari zai je za a haɗu duk sai an tsure masu gudu su ta gudu masu tsoro su ta tsorata haka Allah ya kaddara ma addinin duk wanda baya son gaskiya baya son Allah to wallahi musulunci sai ya masa farjini in ko bai masa ba to musulmin lokacin ne suka lalace tafiya a hanya fa a ka'ida fa ta shari'a fa musulmi ne yake kan hanya wanda ba musulmi ba bai shoulder yake bi gefe zai bi musulunci shine ya alu wala yu'la alai shine a sama ba a yin ba a ba a haura musulunci haka aka yi ta yi duk ranar da zai je yaƙi wata guda kafin ya je ko tafiyar wata guda tsakaninsa da su duk za su gigice su ta tsurewa ɗaya na biyu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran an sanya mun ƙasa ta zamanto masallaci me ake nufin ƙasa ta zama masallaci duk ƙasar duniya gaba ɗaya wurin sallar musulmi ne amma ɗan al'umma annan muhammadu kawai abu na biyu wa tahuran yanda za ka yi amfani da ruwa ya tsarkake ka ka kusanci ubangiji da wannan ruwa haka ƙasa Allah ya halatta wa al'umma annabi ko ina ne, wa ayyuma rajulin adarkatu sala falyusalli kowane mutum a cikin ku sallah ta riske shi kuma a ko'ina ya je ya sallah ko a wace ƙasa kuma ko da ruwa idan ba lafiya a yi taimama an halatta mana amma duk al'ummomin da suka gabata malam ba wanda ya isa ya je ya sallah in ba a masallaci ba da aka gina amma ni da kai yanzu a gona muna iya sallah albarkacin anan muhammadu ne har a jirgi ma saboda samun wuri muna iya yin sallah ko ina banda makabarta da banɗaki kana cikin tafiya da mota kawai tsayawa za ka yi kace a kira sallah ko ka shimfida sallah ya kai sallah in al'ummomin da suka gabata ne in shekara za ka yi kana tafiya sai ka je wurin da aka keɓance a yi sallah ba sa sallah in ba a masallaci ba ba sa ibada in ba a wurin da aka keɓance don wannan ibadar ba waye isa yi amfani da da turbaya a cikinsu babu mu ne mu kaɗai abu na uku wa illat liyal ghanaimu wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta mun ganima me ganima kayan kafirai kayan fadan kafirai dukiyar kafirai da suka tattara suka je yaƙi za su yaƙi musulunci idan aka kore su aka yaƙe su aka yi galaba a kansu gaba ɗaya wannan ganima ne halal ne ga annabi halal ne ga al'ummarsa a raba ta wannan yana cikin bonus na yaƙi idan an je duk duniya ba wani annabin da aka halatta masa ganima idan an je an yi yaƙi ya ɗauka ya raba in ba annabi Muhammadu ba sauran annabawa abin da ake idan an yi ganimar duk abin da aka tara sai a tara kayan gaba ɗaya a wuri guda sai a zauna a yi tagumi a jira idan Allah ya karɓi yaƙinsu sun yi dan Allah ne suna zaune za su ga wuta ta zo ta cinye wannan ganima sai su yi ta murna alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah ya karɓa mu kuma sai Allah ya ce a ba za ta ƙone ba ku rabe ta mai doki yana da kasan mutum biyu wanda ya tafi da kafa yana da kasan mutum ɗaya ganima kafirai malam in suka zo zuwa yaƙi saboda alfahari da nuna isa malam mutum kwalliyar da yake yi idan zai je yaƙi baya yin ta in yana zaune a gari zinare suke zubawa su sa a hannunsu su sa a ƙirjinsu dokin su ma zinari ne wai za a je a yaƙi musulmi a nuna shi talaka ne sai annabi ya kafa doka ya ce duk wanda ya samu kafiriwa ne in dai ya riske shi da dokinsa da zinarin da ke jikinsa da komai gaba ɗaya ya zama salaf nasa ne gaba ɗaya wannan baya cikin rabon ganima kawai ka ɗauka bonus ɗin gani don haka duk wani kafiri da ya tattaro kayan arziki da alfahari to neman sa ake wannan kaga wani incentive da annabi ya bayar kenan lokacin akwai imani akwai takwa to wannan raba ta ake in aka tattara suna guduwa su tattafi su bar dawakinsu su bar dukiya kayan abincinsu in a garinsu ne su gugudu su bi duk sai a kwashi sai a je a raba saboda kaskancin da suka gada wa kansu na kafirci dan shi damun kafirci kaskanci ne wanda yau wannan kaskancin shine kafirai suke so su juyar da shi su mai da shi kan musulmi wa wuditu shafa'a yace an bani ceto me ceto idan Allah ya tashi alkiyama mutane za su tsaya suna jiran me Allah zai yi ba wani mai mulki ba wani mai sarauta ba wanda ya isa a ranar za a tsaya shekara arba'in a tsaye shekara arba'in a tsaye ya rabbi Allah ya rabbi malam malam lahira kiyama mutuwa da kake gani malam bata da daɗi kuma wallahi tallahi akwai abin tsoro a cikinta duk wanda ta kuskure masa ya mutu ba a sa'a ba akwai damuwa ce samu iya ƙoƙarin da za mu kyautata alaƙa da ubangiji kuran ba ta sallama ba ta alat fab sai ka daga ta idan kana kukawa ne ya mutu yawanci kukan da ake wa mamaci kun san me yasa me zai je tarar ba wai jimamin rabuwa da shi kadai ba wannan akwai shi amma yana tafiya jimamin na rabu da wani zaka yi wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya ya danganta akwai lokacin da zaka zama normal ka rabu da babanka ka rabu da amma amma me aka tarar stars me aka tarar duk wanda ya mutu fa komi nasu ya tsaya kat sai abin da ya tafi ya bari sadaka jariya idan yana da shi yanzu wannan lamari malam a ce mu zo mu tsaya duk duniya a wuri guda daya fi sa'idin wahidin charkwai charkwai Allah ya sauko da rana kar in an gaji da tsayawa wasu shekarun ne masu zaman kansu shine manyan duniya za su yi magana su ce kai jama'a ya kamata mu san halin da muke ciki ba yau fa Allah ya yi fushi da bai taba yin irinsa ba su ne annabawa da manzannin Allah da kansu za su nemi kansu su haɗu malam waɗannan su ne masu matsayi su ne wanda in an tashi kiyama ake jin ɗoriyarsu banda su ba wani wallahi duk wanda ba annabi ba ne ba labarin shi ko sahabi ya za a yi mu tafi wajen wane sai su ce irga manya-manya a cikinsu ulul azmi minar rusul ai shine asalin cewa wane ulul azmi manya a cikin manzanni su annabi nuhu su annabi ibrahim su annabi musa su annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama haka za a ce bin su a ce waɗannan su ne manya don Allah ku roƙan mana Allah ya yi haƙuri abin da muke da buƙata kurin ya yi mana hisabi kowa ma ya san inda ma zai tafi kawai mun wuta wuta yin aljanna ma aljanna mun gaji da tsaye wannan jama'a wannan shine dalilin da ake cewa yawmul qiyamati ranar alkiyama mai alkiyama ranar tsayuwa kana tuna wannan ranar kana tuna wannan tsayuwar da za ka yi amma yau dan adam wai an zo sallah ya daɗe a sallah a tsaye wai yana faɗa ya daɗe a tsaye yana ganawa da ubangiji wai yana faɗa wai baya so to akwai ranar tsayuwa ta dole kawai karka ɓata lokaci dalilin cewa ranar alkiyama kiyama saboda komi a tsaye ake yi Allah baya bari a zauna a tsaye karka ce fa ba a gajiya akwai gajiyan ba yadda za a yi kuma dole a tsaya kowa zai gaza duk wanda aka je sai tuno laifin sai ce shi fa yayi wa Allah laifi ba zai iya tunkarin Allah wannan Musa ya ce tab ina ni ina zuwa ni da na kashe wani ni ma turo nake karma in je yau a tsaye da ni a ce labarin mutumin da na kashe annabi isa ya ce wo ina ni ni da mutane suka mai da ni Allah suka ta cewa ni dan Allah ne annabi ibrahim ya ce wo wane ni ai na taɓa zuwa na yi tauriya na ce kaza na ce kaza ya za a yi zance fa guda ɗaya shine ku tafi gurin muhammadu kawai صلى الله عليه وسلم الله ka hada mu da shi Allah ka kara mana kaunarsa Allah ka samu aiki da sunnarsa yana nan a lokacin yana jin duk abin da ake wallahi malam ana zuwa wajen su ce ana laha ana laha ana laha Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar astaghfirullah Allahu akbar ana laha ni ne na cancanci wannan ceto yau wannan shine yake fassara maka wane ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ni zan je na yi a lokacin aka ce zai je ya kafa goshinsa a ƙasa wannan sujjadar da muke yin ta yau zai je gaban Allah ya kafa goshinsa a ƙasa zai yi doguwar sujjada da bai taɓa yi ba kuma zai yi wa Allah kirari irin kirarin da bai taɓa yi wa Allah ba ka faɗi duk kalmar da za ka iya faɗa a ma'ana sai ce ya ubangiji ceto nake nema wannan al'umma ashe annabi zai ceci kowa zai ceci adamu zai ceci musa zai ceci Ilyas, Dawud, Suleiman, duk duniya suna bukatar ceton manzo Allah to wannan shine wa utitu shafa'a an bani ceto duk duniya ba wanda ya san ba shi ba wallahi ya rabbi amin a lokacin Allah zai ce da shi irfa rasak saltuta washfa'atu shaffa daga kanka ya Muhammadu roki abin da kake so nemi ceton kuma za a baka ceton wallahi malam da wannan maganan ne za a fara hisabi a lokacin Allah zai ce mala'iku ku zo ku dauko sikeli a fara auna mutane ayyukansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن شاء الله za mu kafa sikelai in ji Allah wa na da'u za mu kafa sikelai na adalci a ranar tashin alkiyama sikeli za a kafa ya ce falatun lamu nafsun shai'a a ranar ba za a zalunci kowa da komai ba idan aiki na mutum da ya yi mai kyau ko mara kyau ya kai kwayar komaiya ne a taina biha wallahi sai mun zo da wannan aiki gaba daya da wanda ka shiga daki ka buya kai da wanda kai a fili da wanda kai dan Allah da wanda ba dan Allah kai ba da wani komai tun ranar da ka balaga aka fara rubuta maka a littafi wallahi sai ka ga wannan aikin Allah zai ce ikra kitaba kafa bi nafsika al-yawma alayka asiba karanta littafinka yau kayi wa kanka da kanka hisabi man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsihi wa man dalla fa inna ma yadhillu alayha wa la taziru waziratun wizra ukhra وما كنا مؤدبين حتى نبعث رسولا هكذا أي to a lokacin idan Allah ya bada wannan dama annabi sai Stephen Bag ya koma gefe sai kuma ceto wanda kuma za a babbashi a ce wane kaza zai nemi to bayin Allah muminai ma a cikin al'umma ta a basu dama su ceto Allah zai ce wane gashi ka ceci wane wane ka ceci wane malam ka san yadda ceton kiyama yake ceton alkiyama yadda yake fa ba kai ne za ka je ka zaɓi wane da wane da wane da kake so ba fa ka gane wannan in haka ne sai in ceci babana sai in ceci ƙanina in ceci matata in ceci ‘ya'yana a'a ceton girmama ka za a yi a ce ka yi ceto amma ga wanda za ka ceta kai wani abu sai Allah malam haba ahkamul hakimin haba malam idan aka baka bonus ɗin ceton kai mai matsayi ne za ka iya yin ceto kamar yau wani ne ya baka wasu kuɗi mai yawa saboda kana da matsayi ce rabawa mutane amma ga lis to a kiyama ma lis ake bayarwa cecewa ne cecewa ne cecewa ne cecewa ne za ka ce ga ɗana a'a ga matata a'a wanda za ka ceton sai an gaya maka to ina maganar wani ya ce wai in ka bi wane da wane wai wai zai cece ka ina wannan maganar take ina ka samu ta wai wai wane ya tsaya maka wai wai in ka bi wane wai wai wai wai wai wai wai wai a kiyama wai shi zai tsallakar da kai wai ina zai kai ka ina zai kai ka ka bata kanka lokaci yasa da'awar sunna kira akan tauhidi shine asali kowa ya tsaya je bi Allah wallahi kowa ita kansa kowa ya gyara sujjadarsa da ubangijinsa wallahi a ɗakin ka tsakaninka da Allah ƙur'aninka a gabanka addu'ar ka tsakaninka da Allah ba wani dan adam da ya isa maka wani abu wallahi sai abin da Allah ya ga dama annabi cewa yana na Fatima ya Fatima salini min mali ma shi'iti tambaye ni duk a cikin dukiya ta anan duniya duk abin da ke da maki tambaye ni amma fa fa inni la ubni anki min Allah shay'a kiyama bazan wadatar da ke da komai ba waye faɗi wannan annabi ne faɗa yace bazan miki komai ba a kiyama sai wani ya zo ya yaudare ka ce shi zai maka to za a bani wannan in ji annabi ya ce wa kanan nabi yau ba'asu ila qaumihi khassa abu na ƙarshe kowane annabi da ka sani duk wani annabi akwai keɓantattun al'ummarsa da ake toro shi zuwa gare su ‘yan ɓangaren ƙasa kaza ‘yan ɓangaren zamani kaza ‘yan lokaci kaza kowane annabi yi ba'asu ila ƙaumihi khasatan amma ya ce wa bu'istu ila nasi ammatan ni kuma an turo ni duk mutane gaba ɗaya a zamanin annabi ba wani annabi mai motsi amma annabi ibrahim a zamaninsa annabi lutu yana nan annabi waye yana nan annabawa sukan yi zamani wannan yana can bangaren kasar wannan yana can bangaren lardi kaza da shari'o'insu daban-daban amma manzo Allah da yazo shi kadai ne inna arsalnaka kaffatan linnasi bashiran wa nadhira to wannan sune abin da Allah yake bance annabi da su daga cikin su akwai taimama ya rabbi ya rabbi ya rabbi Allah ka samu cika da yawa mala yace wa idza dakhala waqtu farida idan lokacin farilla ya shiga abinda ake nufi lokacin farillar da kake nufin za ka yi sallah idza kuntum ila salati famsilu wujuhakum aka ce in za ku yi sallah ku yi alwala kenan ku har zuwa ƙarshe an halatta maka ka yi taimama in lokaci ya shiga baka samu ruwa ba ka kula da zance na anan kenan taimama ba ta halatta kafin lokacin sallah sai dai ga marar lafiyan da dama asali ba zai iya taɓa ruwa ba da haka anan gurin ku laura yaushe ake halatta a yi taimama in farilla lokaci ya shiga yanzu kamar mutum ya zo yana tafiya zai yi azahar yana cikin daji to sai aka duba aka ma sha ɗaya da rabi sai ce bari na yi taimama don azahar ba ta yi ba baɗalar taimama ta lalace dole sai lokacin sallar ya shiga au ubihat nafilatun ko kuma an halatta yin nafila abin da ake nufi bi an kharaja waqtu annahi lokacin hani ya fita daga cikin lokuta guda biyar din nan da aka hana a yi sallah a ciki to mutum zai halatta ko ya halatta ya yi taimama don yin sallan nafila kenan anan abin da yake so ya nuna mana ana iya yin taimama musamman dan kai nafila kawai ana iya yin taimama musamman dan kai farilla kawai sharadi na biyu au bihat nafilatun wa adimal ma'u ma'a kuma aka rasa ruwa na farko idza dakhala waqtu farida lokaci ya shiga sharadin taimama na farko sharadi na biyu kuma aka rasa ruwa abinda ake nufi ubihat nafilatun an yi farilla lokacin farilla ya wuce lokacin nafila ya shigo har lokacin nafila ya shigo to ya halatta kai taimama dan nafila sannan kuma ya halatta kai taimama dan saboda lokacin farillan ma yana nema ya wuce har an fara nafilfili to sai kai taimama ma'ana ita taimama aboda ake yin ta kawai ba wai farko farko ba yanzu misalin mutum yana tafiya karfe sha biyu da rabi sai so ya yi sallah abinda suke so malamai tun da kana da lokaci muttasa yalwatacce fara neman ruwan ko da a hanya ne karka ce bari kawai ne taimama sha biyu da rabi ne sallah a fara neman ruwan idan ka ga lokaci zai iya fita to sai kai taimama amma ba mamaki kai a farkon lokacin kuma ka zo ka samu ruwan kaga baka yi wani sa'ayi wani kokari na ka nemi ruwan ba auza da ala samanihi kasiran ko kuma ga ruwan amma kudin sa yayi yawa mala akwai lokacin da ruwa siya ake yi to ruwan da zaka siya kai alwalan saman din kudin ruwan yayi yawa da ba za ka iya sai ba au samani yu'jizuhu ko an faɗi kuɗin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya biya ba ko kuɗin yana da yawa ko kuma ga kuɗin amma ba za ka iya ba yanzu a ce an kai masifar da Allah kiyaye butar ruwa guda ɗaya sai ka ba da dubu ashirin ka ɗauke ta kai alwala kaga an shiga uku Allah kiyaye kada Allah kai mu wannan lokaci to kaga a nan gurin ai udimal ma'u hukman ai babu ruwan kenan babu ruwa ai ga ruwan amma na kuɗi ne kaga babu kenan kai a wajen kayi eh babu don haka ba za ga ruwan ba wai ba wai rashin lafiya ba a aljihunka ne ba zai iya taba shi ba to kaga an samu wani uzurin kenan da an ce ga ruwan ciwo ya hana ka to yanzu ashe mun samu karin talauci ma talauci ya hana saboda gala'u samani tsadar kudin ruwan ko bai da ma kudin gabaki daya malamai suka ce la yukallaf an yashri'ahu bi sirin murtafi' duk lokacin da musulmi ya fada cikin wani matsi ana wahalar ruwa to ba a kallafa masa ya sa kuɗi masu tsada dan ya sai masu yawa dan ya sai ruwan alwala ba ga ƙasa kenan in ruwa ya tsada ya halatta a taimama kenan abu na biyu malamai suka ce bai halatta mutum ya ci bashi dan ya sai ruwan alwala ba bai halatta ba me yasa ga canji ga taimama sai ka taimama ai duk sunanka ba za ka yi amfani da wannan ruwan ba da haka ta'dilu ila tayammum yanzu kana da ka zama cikin faqirul ma'i hukuman kenan to amma idan ana sai da ruwan amma da kuɗi ne adi mutum zai iya sayan ruwan da wannan kuɗi to kaga tunda kana da kuɗin kuma zaka iya sayan ruwan kaga kana da ruwa kenan saboda kana da ikon ka siya aw khafa bi imalihi malan ya dada faɗan wani sharadi na uku ya halatta a yi taimama idan mutum ya ji tsoron amfani da me da shi ruwan jama'a ku lura shari'a tsoro fa kawai tsoro yanzu da mutum zai tashi da daddare yanzu da aka shiga sanyin nan da asuba yi kurin sai ya ji tsoron in ya taba ruwan sanyin nan zai kamu da mura kaga zai cutu ya halatta ya buga taimama kawai ya taho gida masallaci khafa bi istimalihi ma ja'ala alaikum fi dini min harajin babu kunci a cikin wannan addinin a gidanka a garinku ko masallacin ku ka zo da asuba za ka yi ka bude famfan nan ka ji sanyi ka ce kai in na taba ruwan nan yau zan gamu da matsala to kawai juya ka samu turbaya ka buga taimama ka zo a yi sallah da kai da mai alwala uwa ku da uban ku da lesh li'annaka khifta saboda ka ji tsoron amfani da shi kun kuna mamaki kwanan nan muna karatu a jami'a wani ɗalibi ya turo ya ce shi fa in lokacin sanyi ya zo fa yana da matsala gashi ɗalibi ne a jami'a ga matsalar rashin wuta ga matsalar rashin wadataccen gas kuma shi gaskiya ɗabi'arsa duk ranar da ita shi da asubahi in dai ya sa ruwan sanyi a jikinsa to sai ya yi ne baya iya taka kafarsa tafiya ma baya iya kafar ɗaukewa take gaba ɗaya ba ku gane ba kwaman in ya taɓa ruwan famfo common in ya taba ruwan buta in dai ruwa mai sanyi ne ya taba wallahi kafafuwansa rikewa suke gaba ɗaya baya iya taka yace haka zai yi ni ba zai iya fita ba yace mai hukuncin sa nace ka je kai ta taimama abinka yace ruwa sai dai tafasashi ka duba wata larura kuma malam ta daban Allah ka kiyaye mu yaro to wannan khafa bi istimali kenan aw talabihi ko kuma wajen neman sa in ka fita neman ruwan darara badanihi jikinka zai cutu wataƙila in ka fita ka je ka nemo a rijiyar unguwa layin da ake bi da sanyi akwai yanzu unguwannin da karfe ukun dare ake kafa layin ɗiban ruwa sai ka ce in ka fita neman ruwan nan sanyi zai kama kamar zai kama ka darar ne ai ka yi taimama ko kuma idan ka fita neman ruwan nan zai iya yiwuwa ka haɗu da 'yan ta'adda zai iya yiwa lafiya ka tattaku zai iya yiwa ai maka kwace ko nahu au rafiki kai ba ma kai ba ko abokinka idan ka tafi neman ruwan abokinka zai cutu kakkaje kai ce mama au hurmatihi au malihi ko kuma alfarmaka za ta iya tafuwa a lokacin da ka je neman ruwan ko kuma dukiyarka za ta iya salwanta ba an ce aje a nemi ruwa a yarla ba kana ɗagawa watakila wani zai haura gidanka ya maka sata shagonka watakila an ga kafata za a yi maka za malam duba duk wasu sauƙi da shari'a ta kawo faf faf ka goge kawai ka je kai sallah ya halatta ba kunci a cikin addini sannan kuma ko bi atashin aw maradin ishirwa ga ruwan alwala amma kana jin tsoron in kai alwala da shi ishura za ta galabaitar da kai ka haƙura da alwaran ka yi taimama ka sha ruwanka au halaki ko au halakin ko halaka mutuwa in ka taɓa ruwan za ka iya mutuwa ko idan ka shanye ruwan za ka iya halaka wani hawi da makamancinsa malam ce duka waɗannan dalilan shari'ar tayammumu an shar'anta wato a yi taimama kaga yanzu nan fa akwai ruwan fa ba wai babu ba duk waɗannan abin da malami ya faɗa akwai ruwan ba wai babu ba ashe ya kamata ɗalibai mu gane a karatu ba kullun ne ake cewa ai ba a taimama sai in ba ruwa a'a akwai dalilai ko akwai ruwan ma ana iya yin taimama ga sunan an shimfiɗa mana cutarwa da sauransu da aka faɗa da sauransu ko hita ce ba ka da ita ta tafasa ruwa ka yi taimama ba ka da gas a gidanka gawayi ba ka da shi itace da za ka hura wutan babu yi taimama kawai ko kai marar lafiya ne in ka yi amfani da wannan ruwan mura zai ƙaru yi taimama ko kuma za ka kamu ma da rashin lafiya yi taimama yanzu akwai mutumin da in janaba ta kama shi in ya kuskure ya watsa ruwan sanyi ya taho sallah asubahi to sai ya tafi asibiti in ma bai je asibiti ba zai yi ne yana mura kai ce mama kar ka takura wa kanka ko yaya rashin lafiya shikenan kai kai ce mama ka dan sauki ne daman li'annaka ma'zur saboda kai mai uzuri dalili akan haka amr bin al-as manzo Allah ya aike shi ya zama komanda na wani yaƙi da aka je Amr bin al-As ai kun san Amr bin al-As kadam komandan yaƙi an je ina jin an samu nasara har ma yayi bacci har yayi mafarki mani ya zo masa a lokacin wa kana al-bardu shadidan ana cikin tsananin sanyi sanyi sanyi mala akwai lokacin da ruwa fa idan ka buɗe shi wallahi ji zaka kamar kankara haka sa masa sai ya ji tsoron in ya taɓa ruwan nan amru bin al-asfa yana cikin sahabbai da suka fi kowa da wayar hadisi daga annabi ya ji in ya taɓa ruwan nan zai iya halaka ko zai iya cuta cutuwa kawai sai ya je ya yi taimama kawai ya ba wa kansa fatawa ya ce kai pap pap pap pap ya shafa ya goge fuskarsa ya je ya taimama labari ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaji kaji kaji abinda Amr bin al-As ya ji ya je komandan yaki jagora ne shi asubahi ta yi mafarki ya kama shi to an je yaki na zai samu ruwan zafi yau ba ma yakin ake ba kowa ne yake samun ruwan zafi a'a kawai ya je yayi taimama manzo Allah ya ce kai daidai Allahu akbar wannan hadisin malamai suka dauka cewa ashe duk abin da kaga zai iya cutar da kai lokacin da kai amfani da ruwan nan ko a tafiya ko a hanya ko a zaman gida ko a gidanku ko a dakin ka komai inda zaka cutu kai taimama kawai baka da abun tafasawa yi taimama kawai rashin lafiya ne da kai ko zai sabbaba maka rashin lafiya yi taimama kawai don Allah ce wa in kuntum marza ko kana buƙatar ruwan shansa za ka yi ba don ibada ba ko kuma abinci za a dafa da ruwan ga ruwan amma za a abinci da shi kar a ce a fifita sallah akan abinci a'a a fifita girki akan sallar a yi taimama ko kuma ga ruwan amma ba zai ishe ka kai alwala ba ɗan ƙirt ne ko dabba ka ce za ta mutu ba ta ta sha kai kai taimama wannan sauƙi ne ma yuridu Allah li yaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun alhamdulillah malam duk addinin musulunci ba kunci a ciki duk abin da kaji akwai kuntatawa da matsanta wallahi ba musulunci bane laysa fil islami haraj babu kunci kwata-kwata alhamdulillah da haka idan mutum ya shiga kunci a cikin abu ya dage kawai wa man wajada ma an yakfi ba'da tuhurihi malan yace wanda ya samu ruwa kadan zai ishe shi wani bangare na alwalarsa kamar wanke fuska kawai zai ko wanke hannaye kadai zai isa amma ba zai iya wanke kafafuwa ba zai iya shafan kai da kunne ba tayammama ba'da isti'malihi to zai iya yin taimama bayan yayi amfani da shi abinda ake nufi ga ruwa nan rabin fiya wata ne kana da fuska kana da gemu in ka watsa rabin fiya wata nan a fuskar kama ba lallai ya dawo ba to kuma ba zai ishe ka gama alwala ba to a nan gurin tunda ba ishirwa kake ba komai ba fara yin alwala ka yi amfani da ruwan inda alwala ta kafe ta tsaya to kawai sai ka yi taimama ka shafe hannunka da fuskarka ta ɗauke maka sauran wurin da baka wanke da ruwa ba shine tayammama ba da siyamalihi sai ya taimama bayan ya yi amfani da ruwan iya daidai gwargwado fattakullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah iya daidai gwargwado da ku wa man juriha wanda aka ji masa rauni fasa masa kai ko aka fasa masa fuska ko wata gabar alwala ta samu rauni tayammama lahu ya halatta yayi taimama saboda wannan jar wato jurh din wannan ciwon wa ghasala al-baqi sauran gurin gaban kuma i wanke su mis aka fasa masa hannu ko aka sare shi da wuka kuma zai zo zai wanke gaban alwala ne to iya wurin da ya ji ciwon kar ya sa masa ruwa don saka wa ciwo ruwa yakan sa ciwo ya daɗe ya ƙi warkewa sakan wa ciwo ruwa yakan tayar da ciwon ya rubar da shi da haka tayammama lahu iya daidai wurin sai ka shafa kenan ka shafa ƙasa kaga ƙasar ta zama a matsayin mai ruwa ka karkaɗe hannunka ka shafa sauran kuma sai ka wanke ko kuma hannun gaba ɗaya ka shafe shi sauran gaban kuma ka wanke su shine wa gasala albaqi in ka ji tsoron zaka cutu idan kuma kana ganin ba laifi zaka iya sawa to shikenan idan kuma ciwon naka wataƙila an manne shi da leda an manne shi da gam ko da ka watsa ruwa a kai ba za ka ainihin cutu ba to za ka iya shafa shafan ruwa a kansa ka san akwai shafa ta ruwa jikar hannu akwai kuma yin taimama to wannan yaushe ake shafa ta ruwa idan ka san cewa dan ka shafe kan ciwon da ruwa ba za ka cutu ba to sai ka jikar hannunka sai ka shafe ta kan gyambon sai ka wuce in kuma kaga zai iya cutar da kai to kawai sai ka yi taimama ka shafe wannan gurin sauran gurin kuma sai ka ainihin wanke shi idan babu ma bandeji kuma to kwata-kwata ma ka kaurace wa wurin saboda zai iya cutar da kai kwarai da gaske wa yajibu talabul ma'i fi rahlihi wa qurbihi malam yace wajibi ne kafin a yi taimama sai an nemi ruwa ba wai kawai da mutum ya duba ya gabe ga ruwa ba ya yi taimama duk da wasu malaman suna cewa wa ce ka nemo to amma su wasu malaman suka ca to za ka iya cewa abu babu shi ne baka neme shi ba ka gane wasu cewa suke wani nassi ne ce ko ƙur'ani ko hadisi ka fita ka ta neman ruwa kawai kawai da ka zo alwala ba ruwa yi taimama wasu suka ce a irin malam kenan mai littafi wayajibu raddifa yake yi dole ne sai ka yi ƙoƙari ka nemo ruwa fi halihi a kan ainihin wato a kayanka wato dabbarka abin nan sirjin dabbarka ko kayan da ka ɗora a kan dabbarka a'a ba mamaki akwai leda akwai goran ruwa akwai kaza akwai kaza akwai kaza duk da cewa wasu na cewa tunda an ce ka nema a cikin kayanka to kuma ai za ka je ka nema a cikin a, a, a, a wajen kayanka ba ba za a ce babu ruwa ba sai an neme shi kawai mutum yana zuwa nan masallacin dan ya ga famfon mu babu sai ce ba ruwa watakila tsallakin titi akwai ruwa don haka sai ka je ka nemo amma fa malamai suka ce ba a tsananta ba yanzu idan ka zo za ka yi alwala sai ka tashi daga nan gadon kai ka je tal'udu neman ruwa wannan ba ɗora ma ba ba a wasa'awa kuma ba a gaggawa a yi gaggawar yin taimama kafin a samu ruwa ba a yi don haka kafin a yi taimama sai an nemi ruwa shine karatun kawai idan mutum ya yi taimama kafin ya nemi ruwa to rashin ruwan nan bai tabbata a kansa ba cewa wai ba ruwa baka nema ba ba mamaki akwai wata buta ga ta can da ruwa to baka nema ba ta ka lalle sai ka nemi ruwa in baka samu ba shikenan wa qurbihi ka gani shi yasa nace ka tafi nesa da kusa da kai yanzu mutumin da ya zo nan garin kai zai sallah ya ga babu ruwa a famfo shikenan ya dudduba bai samu ba ina ne qurbi masallaci nan gidan kusa da nan tsallaken hanya amma mutum ya tashi ce ya je goron dutse waya nemo ruwa ya zo ya sallah nan ba dora ma ba da ka duba a nan nan gefe gefe ka samu ba buga taimamaka wa qurbihi kuna gane karatun kusa kusa kusa ba nesa ba ina da maimaita muku ma ja'al alaikum fid dini min haraji babu kunci yau gara ba sa zamu yi ta diba wa bidlalatin sannan kuma zaka iya neman ruwa da nuni dalala ka samu wani ya maka dillali me dillali wanda zai wuce ma gaba ya nuna ma ai shine ma'anar dillali ai wa bi dalalatin wani ya dalla ya dullu ya nuna maka ya ce kai je ka can gurin akwai ruwa kai tsallaka nan masallaci akwai ruwa kai dalala a nuna maka duk ana iya yin neman ruwa ainihin wato da hanyar wani ya nuna ma suna ta nuna mun nema lokaci yayi bari in dakata a nan insha Allah sati mai zuwa sai mu tashi fa inna siya qudratahu alayhi wa tayammama ada wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin